أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور لقمان يتشق بديوا رنسا وأزي يني masa wasiya kuma alkur'ani ya nuna mana kenan lalle mu kula da 'ya'yanmu mu riƙa musu wa'azi mu riƙa koya musu ladabin musulunci kamar yadda ya zo a nan haka kuma in aka samu rashin sa'a ɗan ne shiryayye uban ne ba sosai ba to sai ya zama kamar yadda annabi ibrahim da babbansa yana ce ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya da farko ya ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiya mutum zai yi wa babansa don Allah baba kakkar ya zama mana abun kunya wannan abu ai ko irin mu yara bai kamata mu yi haka ba abun dariya ne gare balle ku manya baba kaza kaza kaza baba kaza kaza a cikin girmamawa ya abati ya babana ya babana in kuma ɗanka ne ya ɗana ya ɗana ya ɗana haka dai ya bune ya ne masa waziya ce ya kai ɗana a gimis salata duk abin da za ka yi ka kula da sallah ka tsaye da sallah ka tsaye da sallah wato sallah ita ce babbar ibada bayan tauhidi sallah ita ce babbar ibada bayan tauhidi daga tauhidi sai sallah in tauhidi ya riga ya shiga zuciya to abin da ake jira sallah domin tauhidi yana nuna cewa Allah ya aiko maka takardar zaɓe ya zaɓe ka ka zama daga cikin manyan bayinsa innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati to dama kowa aka aiko masa takarda cewa an zaɓe shi an naɗa shi abu kaza to yana jiran yaushe za a kira shi a rantsar da shi to in kana rike da wannan takarda ta tauhidi zaka ji ladan yayi kiran sallah to kai ake kira kenan zaka je ka karbi rantsuwa sannan in an zo wurin sallan nan ka gana da Allah ya gaya maka abin da yasa ya nada ka domin in ka zo sallah in kai kake sallar da kanka ko kai ne liman ko kana mamu ne to zaka ji abin da Allah yake faɗa ba liman ne yake magana ba Allah ne yake magana in kuma kai ne ba kai kake magana ba Allah ne yake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ya je ne yana ganawa da Ubangijinsa, idan mai sallah ya ce Allahu Akbar, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai Ubangiji ya ce, Hamidani abdi, bawana ya gode mini, idan ka ce ar-rahmanir rahim sai Allah ce, Asna alayya abdi, bawana yana ta min kirari, idan ka ce, Maliki yawmiddin sai Allah ce, majjadani abdi bawa na ya girmama ni in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sai Allah ce hazihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al to wannan kam abu ne tsakani na ni da bawa na yanzu ina jiran duk abin da ya roka zan bashi tunda yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu yanzu kam duk abin da ya roka zan bashi maza sai ka ce to abin da nake roko dai اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان شاء الله ce wali abdi ma sa'al to duk wanda ya sallah ya je ne ya gana da ubangijinsa ai mai ganawa da shugaban kasar su ma babban mutum ne balle mai ganawa da Allah musulmi lalle yana da daraja kamar yadda Allah ya faɗa wa lillahi al-izzatu wa lirasulihi lil mu'minin kuma daga lokacin fa ba wanda zai tsare ka in zaka je fadan Allah ta dakata ana ganawa babu ba za ci a'a ba sunan ka kofar gida ba ba za ci a'a ba yau ne aka baka lokaci ba a'a ko yaushe ka ambaci Allah sai Allah ya mai da kai kaman kai kadai ne bawansa fazkuruni azkurkum wa idza saraka badi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i za da'ani daga nan girma ya samu kenan Allah ya saka cikin manyan bayansa kuma ya kira ka kun gana to daga nan sai ya nada ka ka koma gida kai wakilin Allah ne a gidanka in ka ba su abinci Allah ne ya ba su kai wakilinsa ne in ka ba su ruwa Allah ne ya ba su in ka ba su tufa Allah ne ya ba su in ka ba su ɗakin kwana da shimfiɗa Allah ne ya ba su amma kai wakilin Allah ne kayan na Allah ne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar da abin da muka mai da ku khalifofin mu a ciki almalu malullahi wal abdu abdullahi to daga nan sai ubangiji ya ƙara maka girma kai musulmi bayan ka zama babban mutum cikin bayin Allah ba sharrul bariyati bane kana cikin khairul bariyati to sannan ya gana da kai a matsayin ka na bawansa masoyinsa sannan ya mai da kai wakilinsa wajen ciyar da bayin Allah wa min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha wa yara mustaqarra mustawda kullun fi kitabin mubin sannan sai ya ce to shikenan yanzu a wannan abubuwa da ne maka na alheri duka ka ji daɗi sai ka ce ka ji daɗi to kai mini azumi watan azumin da aka saukar da qur'anin nan ya zo kai mini godiya abinda duka samu ya rataye da abin da ya zo a cikin azumin nan ne shine alqur'ani shahar ramadan da unzila fihi alqur'anu yadda godiya za ta zama da rana kai kama da mala'ikan da ya kawo qur'ani da dare kai kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fassara qur'ani to kaga nan girma ya karu da rana kai kama da manyan bayin Allah mala'iku da dare kai kama da bayin Allah annabawa da salihan bayin Allah sannan in ka kai wannan matsayi Allah ce to yanzu kan kai ka isa ka je ka ziyarce ni har gida shine zuwa haji kenan idan mutum Allah ya kira shi har gidansa to fa girma ya kai girma kenan to in ka je haji din nan saboda haka daga zuwa sai ka tube riga ka tube wando ka tube komi wato an sa kenan ka tube dukkan halin banza ka zubar sannan ka daura mayafi a gindinka ka yafa mayafi ka nuna kenan daga yanzu ka zama gawa sai abin da Allah ya yi to wannan shine asraru sirrorin da suke cikin haji kenan in mutu ya kai wannan matsayi shikenan ya zama babban bawan Allah to ya kula kenan duk halin banza kada a gani tare da shi tun da yake ya riga zan bawan Allah babba ga tauhidi ga sallah ga zakka ga azumi ga haji har ka je gidan Allah duk abin da yake tsakaninka da Allah na tauhidi da sallah Allah yana karba ko ina kake in ya ga dama zakka na karba ko ina kake in ya ga dama haka azumi zai karba ko ina kake in ya ga dama amma haji ba zai karba ba sai ka kai masa har gida agimin salata ka tsayi da sallah ya kai dana wa murbil ma'rufi wannan munkari sannan kuma kai wa'azi kai mutane wa'azi kai musu umurni da abubuwa masu kyau ka hana musu mugun abu domin wa ahsin kama ahsanallahu ilayka kai Allah ya kyauta maka ya baka tauhidi ya baka sallah ya baka imani to kai ma ya kamata kai mutane wa'azi su ma samu wannan abin da ka samu din nan to nan ne shi amru bil ma'ruf wa nahy munkari wajibi ne farilla ne amma na kifaya wato wanda suka san abin su ne za su yi ba banda wanda ba sani ba domin sai wanda ya san ma'ruf shi ya san yadda ake umurni da shi sai wanda ya san munkar yake yi sanin yadda ake hana shi abin da ake yansa maru a musulunci duk abin da hankali ya yadda mai kyau ne shari'a ma ta yadda mai kyau ne to sun haɗu a cikin zamowansa mai kyau to shi ake kiransa ma'aruf munkar kuma hankali ya ya ko a hankali wannan abu bashi da kyau a shari'a bashi da kyau to shi ake kiransa munkar saboda haka wanda duk bai san ma'aruf ba bai san munkar ba to wajibinsa ne kada ya ce zai wa'azi ba mai wa'azi ba ne shi mai jin wa'azi ne sai dai wato saboda ayar kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah in ka zama haka amma idan baka zama haka ba lalle ne kai wa mutane wa'azi ba su iya arwana ba ka iya arwana to kai musu wazi ka ce ga yadda ake yin alwala hannun dama ake fara wankewa ba na hagun ba kafar dama ake fara wankewa ba ta hagun ba kuma ana shafan kai ina ana suma ta goshi ne akai akai kiya daga kiya a dawo abinda duk kaga mutum yana batawa na alwala wanda ka sani ka gyara masa na sallah wanda ka ka sani ka gyara masa amma in abu ya zama na ilimi ka barwa malamai su yi abun su anan ayar wannan kenan ayar wal asri kenan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wannan kan kowa da kowa ne an an umurce shi wa'azi amma akan abin da ya sani wata rana wani ya zo ya tambaye ni yace shi mai gadi ne baya samu kwanta da matarsa ko a cikin azumi sai da rana sai nace ai ba a yi da rana yato ya zan yi ba na dawa gida sai da rana to kaga wannan ai bai sani ba kenan to wannan ko wani karamin musulmi ya san wannan wa'azi ne zai ga masa ai wannan abun baya faruwa da rana cikin azumi to irin waɗannan abubuwa ya kamata a wata ana wani mutum ko ya je Kano ya sauka gidan wani babban malami aka ganshi da rawani daga ƙauye ana tsammanin malami ne shikenan sai ya ce yana so nuna masa inda ake kama ruwa ya je kama ruwa ya dawo ya zauna da ya zauna sai aka ce lokacin sallah sai ce malam ga ruwa kai alwala za sai a ce a ai da alwala sai na zo tun da gida sai aka ce mun ga ka je bayan ɗaki a ai fitsari kaɗai na yi to kaga wannan ko karamin musulmi sai masa wafi ce ai daga mutum ya yi fitsari alwala ta warware ba sai ba sai malami ba wani kuma mutum a fatasku mu yana zuwa tafsiri sai ya dace a yau na ji abun mamaki ashe tusa tana karye alwala tana bata sallah ni ko lokacin da ruku nan nake jin daɗin yin tusa to ga wannan ko karamin musulmi sai wannan wa'azi yace ba kyau to amma wa'azi ya zan wa'azi ne sosai to sai sai ka baro malamai kar ka shigar da kanka abin da baka sani ba wala takfu ma laysa laka bi ilm to irin waɗannan ƙananan abubuwa kowane musulmi zai yi shi musamman ma malamai sun ce kowane mutum ya fi jin daɗin maganan ɗan uwansa idan maza ne sun fi jin daɗin wa'azin maza ƴan uwansu in mata ne sun fi jin daɗin wa'azin mata ƴan uwansu idan yara ne sun fi jin wa'azin yara ƴan uwansu a cikin yara sai aka ga yaro ya tashi yana alwala yana alwala to yara ƴan uwansa nan da nan sai su tashi ta alwala aka ga yaro yana sallah yara ƴan uwansa maza sai su tashi ta sallah amma in babba ne ya gaya masa sai ya ruga guje tafi wani wuri ya dawo ce ina yi sallah amma in yara ne suke sai su zuga shi a cikin yin alwala da yin sallah kowa da gwargwadon wa'azin da zai yi wa mutane kamar yadda ake hikaya malami ya je yayi wa'azi wa ƴan uwan fulani a daji ku kula da sallah ku kula da sallah eh musu wa'azi eh musu wa'azi da ya gama sai suka bashi dan bujimi suka sallame shi da safe ya tafi dan bujiminsa yana tafiya yana tafiya da rana ta yi bujimi ya tana ƴan uwansa can kusan azar sai ya ruga a guje ya kwace a hannun malam malam ya yi ta bin bujimi ya yi ta bin bujimi ya yi ta bin bujimi ba su iso ba sai bayan magariba a rigar da aka bashi bujimi sai yaya malam ka dawo ce bujimin ne ya kwace a hannuna malam ka yi sallan azhar yace a'a malam ka yi sallan la'azar yace a'a malam ka yi sallan magariba ya ji a to malam kai mai dan guda ɗaya ma ya hana ka sallah balle mu masu su da yawa to kaga da ba filata ne mai shanu dan uwansa ya masa wazi ba zai gaya masa wannan maganar ba da ba filata ne dan uwansa mai shanu ya masa wazi ba abinda zai gaya masa to saboda haka kowanne mutum ya tsaye wa dan uwansa wazi amma kar ka ketare gejin saninka in ka wuce naka to wa fa kulli zi ilmin alim in kai so irin naka to ka tsaya nan ka ta iyakan inda na sani kenan aqimi salata ka tsaya da sallah ya kai dana wa mur bil ma'ruf kai ta umurni a aikata aiki mai kyau wannan anil munkari kuma kai ta umurni a a a a bar munanan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle ne jama'a ku yi ta umurni a aikata mai kyau ku yi ta hana mummunan abu idan ba ku in kuka bar yin haka Allah zai kulle zuciyoyinku umarni da mai kyau hana mummuna wajibi ne amma farlu kifayatin amma ba zai hana kowa ya wa dan uwansa akan abin da ya sani ya ga dan uwan nasa bai sani ba kamar irin misalan da aka yi na yanzu kananan abubuwa din nan wasbir alama asabaka kai hakuri akan abin da yake samun ka idan mutum ya dauki hanyar yin wa'azi to dole ne abubuwa su same shi na rashin jin daɗi mutanen da zaka hana su abubuwan da suka saba da abubuwan da suke so to za ka ji ba daɗi haƙuri dai gaba ɗaya dole ne ka yi haƙuri ka bauta wa Allah dole ne ka yi haƙuri kada ka saba wa Allah dole ne ka yi haƙuri akan kaddara duk yadda ta yi ko da daɗi ko ba daɗi dole ka yi haƙuri kai bawan Allah ne juya ka yadda yake so kuma dole ne ka yi haƙuri akan abubuwan da suke faruwa tsakaninka da makiyanka na wajen addini ko na wajen duniya musamman na addini din la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa tazmahunna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kaseeran azan kaseeran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur idan mutum ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri to dukkan kaidin mutane ba zai masa komai ba wa in tasbiru wa tattaqu la yadrikum kaidu shay'an a wasu bila la ba sabak inna zalika min azmil umur wato tsai da sallah da kulawa da ita da sharuɗanta da lokacinta da yinta cikin jama'a musamman in farilla ce da kuma yin wa'azi kana umurni ayi mai kyau kana tsoratarwa a bar mummuna abu kada a yi kana yin haƙuri akan farillai kana yin haƙuri akan nisantan haramu kana yin haƙuri akan kaddara kana yin haƙuri akan dukkan wani abubuwa wanda za su same ka na rayuwar duniya yin haka min azmil umur yana da cikin manyan muhimman al'amura lalle mutum yayi haka duk dai wannan ana nuna mana ana nuna mana suluki ne wato shiga dariƙan bayin Allah sale kenan tun daga wata bi sabila man anaba ilayya har zuwa nan ana nuna mana yadda ake bin hanyar bayin Allah salihai kenan
ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور يا دانا ولا تمش في الأرض مرحا wala tasir khaddaka linnasi kada ka yi wa mutane girman kai kar ka yi mutane girman kai in ka ga mutane ka daga kai ka juya kamar baka gansu ba ko ko za a gaisa da mutum don kare na shi ka kawo da fiskar ka ba shi hannu haka kar ka riga nuna mutane girman kai ka fiskanci mutane da farin ciki da walwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko in baka samu abin sadaka ba ko ruwa ka a gugar ka ka zuba mutum kayi sadaka ko taimakon sa kai akan kayan sa na laftun jaki kayan masa sadaka in baka samu wannan ba ka fiskance shi da murmushi shi ma sadaka ne ka fiskanci mutane da murmushi shi ma sadaka ne haka za ka yi ya kai dan dana kada kai nuna girman kai akan mutane kana karkata wuya kamar yadda zuwa cikin suratul isra'i wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula kai ya kai mai girman kai karkar takama a bayan ƙasa kana buga kafa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kana daga kai kai wane ne in ji Allah wala tamshi bil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda in ka buga kafan nan zaka huda ƙasa ne in ka daga kai haka zaka kai tsawon duwatsu ne ma balle ka kai sama innaka lan takhriqa al arda walan tabluga al jibala tula kullu zalika kana sayyatan inda rabbika makruha dan adam bai kamata ya girman kai ba kwanan bayan nan shi ruwan maniyi ne aka zuba shi a cikin uwarsa ya zama jini ya zama tsoka ya zama ƴan ƙasusuwa aka fito da shi yana haka a hannu abun a reni haka a hannu sannan kuma da ya girma din yanzu inda yake girman kai din nan haka akwai jakunkuna guda uku a cikinsa akwai jakar kashi akwai jakar fitsari akwai jakar jini har girman kai da yake nunawa in an jima ko mushe zai zama sai an tona rami an bunne in ba haka warin sai da mutane to wanda yake farkon ka ruwan mani tsakiyar ka kashi da fitsari da jini karshen ka mushe mai wari to wani girman kai zaka nuna wa mutane kai tawali'u mana kai tawali'u ka kwantar da hankalin kamar da kanka bawan Allah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi bil marha inna Allah sani Allah la yuhibbu baya son kullu muftarin fakhur Allah baya son mutum mai takama mai alfahari mu ne wane mu ne kaza ko su wane ne a'a kai bawan Allah ne kai bawan Allah ne inna Allah Allah la yuhibbu baya son kullu mukhtal duk mutum mai takama fakhuri mai alfahari mai cika mai cika zuciya mai cika baki wa mutane وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أن الأصوات لصوت الحمير واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إذا ذاك تفي in za ka yi tafiya ba irin tafiya masu takama din nan wanda aka hana za ka yi ba a ka yi tafiya madaidaiciya ba tafiya irin na masu kiriya a hankali ba ba tafiya irin na masu girman kai kana takama ba tafi daidai yadda Allah ya yi ka waqtir fi mashika waqtur min sautika ha kuma in za ka yi magana kar ka riga barara kana murya katuwa kana tada mutane da magana sama sama a'a shi ma kai magana a katsakin magana ba rada ba ba kuma daga murya ka cewa mutane kunni ba a waqdun min sautika ka kaskasta muryarka inna ankara al-aswati bude murya fau din nan la sautul hamir ai irin muryar jaki kenan mutum ko dan adam mai karama aka kamanta shi da jaki ai kaga ya lalace shi Allah in ya kamantar da mutum da jaki to ya kai masa matuka cikin zagi akwai wasu dabbobi guda uku wanda ƙa'ida ba sa rabuwa da ɗan adam su ne kare da jaki akwai wata dabba ko cikin dabbobi dubba wanda yake kama da ɗan adam kamar ta biri kenan to da biri da kare da jaki Allah yakan buga misali da su idan an haifi ɗan adam yana jinjiri idan ya so rarrafe wato daga aihuwarsa sai ya zo da da kama da kamanni irin na biri ga suma to iya kwana bakwai sai a cire suman nan a sa masa sunan mutane ba biri bane fa mutum ne sunan sa ma Abdullahi ko Muhammadu sannan ana renonsa har ya soma rarrafe to sai ya soma rarrafe to ya shiga fa halin biri duk abin da ya gani kifarwa zai yi ya kifar da wannan ya rushe wannan ya haɗa abin da ba a haɗawa ya raba abin da ba a rabawa ya keta abin da ba a ketawa har ya kai shekara bakwai biri ne cikakke banda ta'adiba abin da yake shawa to idan ya kai shekara bakwai kamar yadda ya kwana bakwai aka cire masa kamannin biri to in ya kai shekara bakwai kuma a cire masa kamannin halin biri a cire masa halin biri a sa masa halin yan adam masu karama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya baka da ko ya idan suka kai shekara bakwai lallai ne ka ladabtar da su ka koya musu sallah in sun kai shekara goma in ba su yi ba kai musu duka amma ba duka mafi da jini ba tun daga lokacin kenan an ɗauke shi an miƙa shi a fadan Allah ba maganan biri ake ba shi ba faje ne ma na Allah yana zuwa wajen Allah suna ganawa mai sallah ai babban mutum ne to shekara bakwai din nan in an sa shi karatu an sa shi sallah to a lokacin fa ya zama ɗan adam kenan ba biri ba ne sai a raba shi da wannan ta'adi irin na biri idan ba a yi sa'a ba aka bar shi da wannan hali irin na biri shekara bakwai na gaba abin da zai zama ba biri ba ne kare zai zama me halin kare shi kuma yawon banza yawon sata cin mutuncin masu mutunci yaga mutuncin mutane to wannan shine halin kare to idan an yi sa'a a shekara bakwai din an sa shi sallah an sa shi karatu kamun shekara bakwai na biyu ya gama shekara goma sha hudu to fa ya zama malami ba ma mutum ordinary ba yanzu malami ne tunda an ce maka Shehu Tijjani ya haddace Qur'ani da shekara bakwai Shehu Ibrahim haka mu ma yanzu muna da yara shekara bakwai sun haddace Qur'ani wanda bai kai shekara akwai ma wanda ba su kai shekara bakwai ba sun haddace Qur'ani bakwai na ɗayan ma to kamun bakwai na biyu su zama shekara goma sha hudu sai ga sun zama malamai har suna koyon tafsiri shekara goma sha hudu bakwai biyu kenan kaga nan ba maganan biri ake ba ko maganan kare ya zama mutum mutum din ma malami mai shiryarwa idan ya kai shekara bakwai na gaba na uku kenan idan ba yi sa'a an cire halin biri da farko ba ba ce halin kare da farko ba me zai zama a shekara bakwai na uku jaki zai zama shi ko jaki mai halinsa jaki ihu a gari fidda zakari ana nuna mutane kun gari ba wanda yake da irin wannan ana nuna mutane zakari ba wanda yake da zakari irin wannan kuma in ya zo jima'i a gaban mutane zai jima'insa in zai wankan janaba da toka yake yi halin jaki kenan kuma jaki shi bai san gidansu ba bai san mai shi ba gara kare kare ya san mai shi ya san gidansu ya san ma dukiyar mai shi zai kiyaye masa ita ya ma san abokin mai shi zai kada masa wutsiya amma jaki duk bai san waɗannan ba shi nuna ƙarfi kawai da ihu a gari da nuna al'aura cewa ba mai wanda ke da babban zakari irin nawa yana nuna mutane kuma ga hauka ga wauta cizon mutane harbin mutane da Allah ya bashi kaho da shaninsa ya fi haka muni shi yaki to wannan halaye guda uku idan mutum ya ki bin Allah ya ki bin Allah ya sabi Allah sai Allah ce to shikenan da dai kai dan arab ne mai karama yanzu na lalatar da kai na mai da kai biri kunu qiradatan khasiin na lalata ka na mai da kai biri lalatacce tafi gaba muri kai biri ne ba mutum bane in ka sabi Allah to daga nan kuma in ka girma ka zama malami sannan kai ta sabon Allah ka bar bin Allah sai Allah ya mai da kai fa masaluhu ka masalil kalbi in ta hamil alayhi yalhas aw tatruku yalhas wannan aba mutum bane ya zama kai kullum ba abin da ke sai ha ha ha ha ko an kore shi ma haka yake ko an bashi tsoro ma haka yake yi to an buga misali mutum da kare to an lalata shi kenan in ko ya zama malami mai ilimi da yawa amma mai sabon Allah sai Allah ce to ba kare kadai zan mai da kai ba kai kam kai ya kamata mai da kai jaki wato ka masal himeri ya hamilu asfara bi sa masal qawmin ladina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdi qawmaz zalimin sai ka zama kaman jaki wanda aka lafta masa littafi jaki in an lafta masa ko dawa ko gero idan an je zango watakila za a ɗiba masa ya ci a cikin dawar ko gero amma in littafi ya ɗauka ya ji nauyi aka je zango mai za a ɗiba masa cikin littafi ya ci saboda haka in malami bai yi aiki da iliminsa ba ya zama jaki ya sha kayan laftun littafi wanda ba zai masa amfanin komai ba saboda haka ne a nisanci sabon Allah a nisanci sabon Allah in mutum ya sabi Allah sai Allah ce kunu qiradatan khasiina na mai da ku biroyi bayan kuna da karama irin ta dan adam ko kuma ce fa masalu ka masalil kalbi ka zama kaman kai yanzu to Allah rata ka kenan ko kuma ce ka masalil himeri ya min asfara bi sa wasu kamar da kazo bi ayatillah wallahu la yahdi kamar zalimin wannan shine misalai da Allah ke bugawa mutane kowa ya kiyaye mutuncinsa na zama wasa dan adam da ka jance wani yana da mutunci to wai bai da halin biri din nan bai da halin kare din nan bai da halin jaki din nan amma in ya hada halin biri yana mutum to yafi yafi kowace dabba ta'adi don shi mutum ne idan ya hada halin kare da halin da halin dan adam to ya fi kowace dabba sata da biro zai yi sata da hannu zai yi sata da makami zai yi sata inda ya hada wannan hali na kare kuma zai zagi kowa har waliyai zai zage su har hasa bai zai zage su saboda rashin kunyan nan na kare da yake jikinsa sannan kuma in ya zama in ya zama jaki yana mutum to duk abin da baka sani ba zai iya yi su ne terrorist masu kakkashe mutane din nan ba gaira ba dalili ai ai a ba mutum kuɗi aje ina so ka je ka kashe mini wane kowane irin rashin hankali da rashin kunya zai iya yi saboda haka a kiyaye gyara halaye da farko a koya mutum ibada shekara bakwai ya zo mutum shekara ta biyu a koya masa ilimi ya zama malami shekara ta uku wato bakwai ta uku shekara ashirin da ɗaya kenan a koya masa dukkan zama da Allah da zama da bayin Allah da zama da da addininsa to ya zama jagora kenan kamar kwanan baya da nayi maganan shi Ibrahim radiyallahu anhu shekararsa 21 yayin wani littafi mai ban mamaki ruhul adabi din nan to daga mutum ya kai shekara 21 to shi ya zama babban namiji a cikin harkoki inda an kula da shi ina an karar aswati la sautul hamir wato murya mafi muni babu kamar murya irin ta jaki ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يا كوجان أدم don me za ku lalace ku yi kama da biri ko ku lalace ku yi kama da kare ko ku lalace ku yi kama da jaki Allah da ya zabe ku ya halicci sama da ƙasa ya hore muku sama da ƙasa domin ku huwa allazi khalaqakum ma fi al-ardi jami'an alam tarau anna Allah sakhkhara lakum baku gani bane shin baku gani bane anna Allah shi Allah sakhkhara lakum ya hore muku ma fi samawati abubuwan da suke sama iskar da muke shaka da ruwan da yake zuwa mana ta sama da kuma abubuwa wanda suka faru a yanzu wanda da can babu su wato hanyoyin tafiya tashin jirgin sama da hanyoyin samun labarai da hanyoyi iri-iri na abubuwa iri-iri wanda Allah ya hore ana yin wani abu wai shi al'akmaru sina'iyya tauraron dan adam a jefa shi sama ya ta kawo amfani Allah ya hore mana sama da ƙasa wa asbaga alaikum ni'amahu sannan kuma ya zuba mana ni'imominsa iri-iri zahiratan wa batinatan bayyanannu ni'imomin da ɓoyayyu ni'imomi bayyanannuwa ba za ka iya gididdike su balle ɓoyayyu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da mutum zai sa ni'imomin Allah a gaba ya soma lissafi yayi ta lissafi yayi ta lissafi bai da iko ya gida irin ni'imomin da Allah ya masa babban nima da Allah zai maka dai bayan ya mai da kai dan adam ya baka imani shi ne dai an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharri wa hulwi wa murrihi Allah ya sa maka imani yadda kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake bada farillai ta hanyar musulunci sallah zakka azumi haji imani ko abin da yake cikin zuciyarka ko ina ko da yaushe kai imani da Allah kai imani da dukkan annabawan Allah kai imani da dukkan mala'ikun Allah ka yi imani dukkan littattafan da suka zo daga Allah wanda ƙarshen su alkur'ani ka yi imani da duk abin da aka faɗa na shanin lahira wanda baka gani ba kuma ka yi imani da kaddara ko ta yi daɗi ko bata yi daɗi wannan shine imani in Allah ya baka wannan kamar yadda ya ba kowane musulmi mai imani akwai shi wannan abu a zuciyarsa to wannan Allah ya maka ni'imomi kenan masu yawa bayyanannu ya halicce ka dan adam yayi ka musulmi ko ko yayi ka namiji kyakkyawa ko ya yi ki ta mata kyakkyawa kuma ya maka kyakkyawan hali ko ya miki kyakkyawan hali hakika Allah ya ba ku ni'imomi bayyanannu da boyayyu bayyanannu da boyayyu ba sa ba waɗanda za su iya kidayuwa to nan tun da muna magana ne akan muridanci tun daga wata bi sabila man anaba ilayya to ni'imomin ilimi akwai ilimi bayyananne akwai ilimi boyayye ilimi bayyananne dai ga sunan akwai ƙur'ani mai girma akwai hadisi akwai ijma'ul ummati wato fatawoyin manyan sahabbai da manyan malamai sanin waɗannan ilmomi kenan na addini na bayyane hanyar ma'arifa kuma irin wanda Allah ya tura annabi Musa ya je wajen Khadiru ya koya masa irinsa ko irin wannan wata bi sabila man anaba ilayya shine ilimi koyayye wanda shine maqamul ihsan ihsan an tabu lillahi ka annaka tarahu din nan a yadda mutane suke shiga hanyar bayin Allah waliye duk wanda bai shiga ba wato ba yin sa bane Allah bai kai shi yadda zai shiga bane da farko mutum ya musulunta yana musulmin sa Allah ce duk abin da ka aikata mini guda ɗaya zan baka goma sannan in halinka ya yi kyau tsakaninka da Allah tsakaninka da bayin Allah ci kai na daga sikelin ka yau ba goma ba zai rika biyan ka ɗari bakwai wannan manja abin sarrafa da ashirin saliha wannan kuma sarrafa da zunubi kuna warufi sabila kamar sai habbati nan ba ta saba zanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba daga nan in halinka yayi kyau tsakaninka da Allah akwai Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah akwai assalamu alaikum zaman lafiya da kowa da kowa to daga nan sai Allah ɗaukaka darajojinka daga aiki a baka ɗaya sai a baka miliyan biyu akan kowane aiki hadisin abu huraira yana cewa innal mu'mina la ya'malu amalan yuqabi alfai alfi hasana falamma qala sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatu yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima to idan mutum ya kai wannan matsayi to sai Allah ya jarrabe shi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إليه راجعون to daga wannan sai a horar da shi sai yayi wani tunani shi shin kullum Allah in zai sa ni aiki sai ya faɗi zai biya ni kaza ni fa ina jin tsoro kada Allah riga kallo na kallon lebura dan kodugo mai jiran a biya shi in yayi aiki Allah ina roƙonka ka riga min kallo ni bawanka ne ba leburanka bane balle ina jiran sai ka biya ni in yi aiki ya Allah kai ubangiji na ne ni bawanka ne ba sai ka faɗi abin da zaka bani ba in maka aiki ka riga kallo na kallon bawanka ba kallon leburanka ba jiran lada ba sai Allah ya ce mata to suna magana kin a cikin asiri yace to haka kike zo eh to in haka kike zo kam to koma wato kana neman yarda kenan shi haka nake so ya Allah domin na ji kana cewa yadda aljanna ta fi duniya daɗi yardarka ta fi aljanna daɗi wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim to yanzu yarda kake nema sai haka nake nema ya Allah kana neman yarda eh to ka nemi su bayina wanda in an faɗi sunan su zaka ji an ce radiyallahu anhu neme su ka kada can wajen su ku dawo min tare wattabi sabila man anaba ilayya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku zan munibina ilayya wattaqu wa aqimus sana je ka can ka bi su ka dawo su dawo mini da kai to daga nan sai ka je zuciyarka ka zarce mutane ka bar inda kake baka da inda zaka ba sai tsoro ya kama ka dole sai ka nemi wakilin waliyai sun baka abin da zaka rika in ka neme su su baka istighfari ka wanke zunubinka domin kamanninka yadda kake nan bai kamata ka ji fadan Allah ba ga ka da daudan jiki da daudan tufa kai ta istighfari kai wanka kai wanki sannan daga nan sai a baka salatin annabi daga nan ka shiga fadin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam inna yuridu yuzu an kuburi sa albayti wa yutahhirakum tathira salatin nan sai ya wanke ka ya tsarkake ka ya kai ka fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan fadin manzon Allah sai ta umurce ka ka rika fadin la ilaha illallah sai kai ta fadin la ilaha illallah shi kenan wannan shine shiga dariƙan bayin Allah misalin sa har yanzu kamar misalin mutane suka je wajen babban mutum da kukansu amma kukan tunan neman abu ne shi kenan sai ce wannan kai a ɗauko akwai leda ba a ɗauko akwai kudi a ciki a miƙa wannan ga dubu ɗari biyar ko ga dubu ga miliyan guda ko ga miliyan biyu ko ga miliyan uku aka aka aka sallame su waɗannan waɗannan ku sai aka fito da ɗan ƙaramin littafi da jan biro ana rubuta kai ya kawo wajen wane kai ma ga takardan kaiwa ne kai ma ga takardan kaiwa ne kai a ganin ka waɗanda aka ba su jakukkuna da kuɗi a ciki su aka ba su abu mai yawa ko wanda aka ya takarda yar karama mai mai jan rubutu aka ce tafi tafi wajen wane eh in ka san abun ba amma in baka sani ba kama ai kashi yafi shi ba an tura shi ne can baya je ka wajen wane ka san ministry ba kamar shugaban kasa ba to in an ce wannan ita takarda kai wane amma ba ba ko naira ɗaya ba wannan ko an ci ko wuce jakkuna da kuɗi cash suna murna suna suna murna suna godiya wannan ko ba ba su ko naira ba ya takarda da jan rubutu ku tafi can to can din nan shine ma'anan ko ma can ka biyo layi ka shigo ɗarika masu ɗarika su ja ka daga inda yake su kai ka wajen salihai inda suke in kai sa'a daga gidan salihai a ja ka a kai ka wurin shuhada'u in kai sa'a daga nan a ja ka wurin siddiqai in kai sa'a daga shi kenan ka zo fadan manzon Allah wa yudi illa war rasula fura kama allazina anama lahum minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa abin da ake nema kenan a shiga dariqa wato isa ne shiga dariqa cikin musulunci zuciyarka ne za ta baka ba kai ne za ka sa kanka ba kai ne za ka wani wuri duk wanda ka ga ya takarar local government ya kasa samun takarar gwamna ne duk wanda ga ya takarar gwamna ya kan samun takarar shugaban kasa ne ko kowa a jikinsa yake jin abin da zai iya yi da abin da ba zai iya yi ba to haka abin yake shiga dariƙa ai a kowa da yadda da irin yadda hankalinsa yake kamawa yanzu misali sanin abu shi ke sanin abu shi ke sa a ji tsoronsa sanin abu shi yasa ake son sa sanin abu shi yasa ake jin tsoron sa shehun mu yana gaya mana wata hikaya radiyallahu shehu ibrahim kaura yace wata rana waɗansu yara sun bata guda biyu aka yi ta neman su aka yi ta neman su aka rasa ashe sun je wani bakin wani kurmi can sun tar da zakoki guda biyu suna kwance namiji yana kwance a gaba ta mace tana kwance a baya yaran nan suka zo suna wasa da reron wannan zaki babban suna jan kunnensa suna jan reronsa suna sa hannu a bakinsa matar tana ce ranka yare haka zaka bar wannan yara suna wasa da kai iyalai su ba su sanni bane ba su sanni bane suna wasa da yadda zaki zaki na lallagensa matar tana jin haushi haka zaka bari suna wasa da kai ce a iyalai su ba su sanni bane kazan sai iyaye yara suka bullo sai ga yara alhamdulillahi alhamdulillah ga su mun same su sun zo kusa da yara sai suka ga manyan zakoki guda biyu sai suka ruga a guje suka mance da yara sai ce kin ga wanda suka sanni ai zagin wali wanda bai san addini bane yake yin sa zagin sahabi wanda bai san addini bane yake yin sa zagin zikirin Allah ai sai wanda bai san addini ba yake yin sa soyayya kuma sai ka san abu kake son sa yanzu akwai kuɗi da aka kawo mana masu hoton da kazikiri din nan kowane ɗauri dubu hamsin ne to ɗauri da ɗan ƙaramin ɗauri ne ya zama kowane ɗauri dubu hamsin ne to ɗauri da ɗan ƙaramin ɗauri ne ya zama wannan ɗauri ya faɗi a juji ko a hannun mai shi ko a hannun ɓarayi Allah da ya kiyaye da safe kare ya zo neman abincin da ya saba samu wanda ake zubarwa a juji yana zuwa yana ci ko abincin rwaɓe ko kashi ko wani abu mai kama da haka ne karen sai ya zo in ya ga wannan ɗaurin kuɗin nan dubu hamsin zai ɗauka zai ɗauka kaifa a guje to saboda kare bai sani ba kai ka sani hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kare ya sani kare bai sani ba iyakar rubabin abinci san dadin sa da kashi da wani abu amma wannan takardar bai san ta ba shi kare kuma gashi ba nauyi zai iya dauka ya kira sarkin fawa sarki ba ya rantse har ya mutu zai rika bashi nama sau biyu kullum in ya kai masa wannan amma bai sani ba ai kowa yana fahimtar yadda yake ni shi ai musuluncin hawa hawa ne kamar yadda muke faɗi kullum idan kana hawan kasa ba za ka abin da yake sama ba wannan shi ne ma'anan zahirata no baɗi na tabbin kenan baɗi na tabbin kenan ilimin mutum ya tayi daga tauba wato matsayi na farko kenan in za a tafi idan mutum yana so ya tafi ya dauki hanyar bayin Allah din zai yanke makamu tauba ne saboda inna lillahi wa tawabina saboda wallan ya tub fa ulaka muzzalimuna wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati wanda baya tuba yana daga farko din nan ne zalimun li nafsihi wa wallan ya tub ulaka muzzalimuna daga nan sai istiqama daga nan sai tauba ka kure makamul islami sai ka dawo makamul imani shi abin da kake fara samu tunda aka ce at-taqwa shine karshen makamul islami sai ce ya illa amanu ta kulla wa kunu ma sadiqina sai ka dawo asirku wajen imani kenan wallazi da bi sirra wa sadaka bi ulaka muttaquna ko daga asirku sai ikhlasu wa min ulali ya abdu mukhlisin lahu dina da kyau daga nan sai kumanina alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah daga kumanina sai ka dawo maqamul ihsani kenan kai kusa da anta budalla ka annaka tarahu daga nan sai ka muraqaba inna allaha kana alaikum raqiba inna rabbaka labil mirsad daga nan kuma sai ka wuce daga muraqaba sai kai mushahada tazwim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid mushahada kenan ala inna fi bunyatin min liqa'i rabbihim ala inna bi kulli shay'in muhit daga nan kuma sai ma'arifa nan da ake cewa mutum ya kai yayi usuli din a wurin masu wannan fanni zaka ji ga dalila kuma alhamdulillah dai ga tijani akwai sharafi Allah ya mana umarni ne zikirin Allah safe da yamma amma bai ce dole ba yake sai wanda yake so saboda haka in mutum zai shiga ya zama alkawari kenan abu bil ahadi min al kana mas'ula in an shiga ba a fita saboda nan a shiga ne ayi saboda Allah ko ba a hada da wata dariƙa duk dari ko wani suna da kyau ba a hada tijaniya da wata dariƙa yadda ba a hada nono da miya sannan kuma ba a ziyarar wasu wani sun da cikin dariƙa amma duk waliyan Allah muna son su muna girmama su saboda ziyara baraki wanda yake gidan shi tijjani bai kamata a ga yana da koko yana bara a gidajen wasu waliyai ba sannan kulawa da tallahin ta cikin jama'a jama'a kirki sannan kuma kulawa da iyaye da girin masu jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ya koyi yan ku ba a shanta ba za ka iya na za ka iya gaishe ku wanda sai ka karba a ce alhamdulillah ka je wanda suka iya su koya maka da zaka alhamdulillah ومن الناس من يجادل يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس الله ce saura a cikin mutane man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin akwai wanda za su tsaya su ta jayayya da malamai su ko ba malamai ba su jahilai ne suna jayayya da malamai bi ghairi ilmin ba su da ilimi sun zama dan masomin ilimi kaɗan su zo suna shirye musu wahayi saboda su yi jayayya da malaman kirki wa inna shayadina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaidanu suna wahayi wa shaidanu ƴan uwansu mutane don su yi jayayya da kuku malaman gaskiya a cikin mutane akwai wanda ba su da ilimi man yujadilu fillahi yana jayayya ne a cikin addinin Allah wai yana kiyaye addini bai sani bai na rushe addini wai yana kiyaye addini ne cikin jayayyar tasa bai sani bai na rushe addini wanda yake jayayya kada a shiga dariƙa ya hana a yi zikirin Allah kenan kaga shi maimakon ya taimaki addini ya rushe addini bi ghairi ilmin saboda rashin ilimi wala hudan ba wata shiriya ba ilimi ba shiriya wala kitabin munirin ba ya rike da wani littafi wanda zai haskaka masa ba da wata hujja saboda iliminsa an kure iliminsa an wuce shi bai sani ba yanzu duk abubuwan da suke faruwa a wannan zamani na harkar boko mutan da shekara hamsin da ta wuce wanda suka yi bokon nan wanda suka rike mana kasar mu lokacin da muka samu mulkin kai yan boko ne amma bokon su ai bai rika ya kai kusan na yanzu ba in an ambaci wani abu an ce wata rana kana zaune a nan kaduna kana gani ana sallah a makka sai su yi musu ce tsafi ne ko koya a wallahi kana zaune kana gani ana sallah a makka za ka fita sama ka je inda za ka kuma za ka fitar da wani abu aljihunka shi ba ka dangare ba shi ba wani abu haka dai sai ka za a kunninka kana dariya kai kadai kana magana kai kadai kana juya kana ji ban yadda ba ni ma hukaci ne ban yadda ba ni ma hukaci ne shi ka shi kadai bai ke magana wai ban yadda ba shi ba hukaci ne ban yadda ba kace mu ban yadda ba ni ma hukaci ne to to salula kenan to wannan duka boko ne ya kawo to kai iliminka na na na sharan fage na sharan fage shiga jami'a ne ko je kaga kai jami'ar amma digiri ɗaya ka samu yaushe za ka samu irin waɗannan ilimomi masu zurfi kuma in kace ƙarya ne kai kai ƙarya ko ko abin ne ƙarya kai ne dai kai ƙarya don ilimin ka ne bai kai ba wannan na zarci mutane man yajila ko wanda yake jayayya fillahi a cikin sha'anin Allah bi gairi ilim bai da wani ilimi wala kitabin munirin ba wala hudan babu shari'a wala kitabin munirin babu wani littafi wanda yake haskaka masa saboda Allah ya ce fa kulli zi ilmin alim komi ilimin ka akwai wanda suka fika ilimi kai ka zama dan ilimi ka dan kariya ka ta ƙarya ne duk wanda yace ya faɗi abin da baka sani ba ƙarya na bayyuwa duk wanda ya faɗi abin da baka sani ba ƙarya na bayyuwa ta ai wannan baka bi umurnin Allah da yace komi ilimin ka an fika ilimi ba bismillah وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم أولو كان الشيطان يقوم إلى عذاب السعير idan an ce musu ga gaskiya jayayyar hawa uku ce kamar dai jayayyan mutane mutane wanda aka ce fala ta qaru lillahi andadan wato mukabala da islam kenan in aka yi jayayya da su su ce su dai kan ba su yadda ba ba za su shiga musulunci ba ai musu magana ai musu magana ai jayayya da su wannan kyalce mu ba za mu bar abin da iyayenmu da kakarmu suke kai ba sannan na biyu na wajen imani fala ta kuma Allah ahadan kar ku hada wa ko kar hada wa Allah kowa wato wajen imani kenan duk abin da ka gaya masa ko zai faɗa ce to mu dai yadda muka gada kenan iyaye da kakannu amma musulmi ne ha balle fa na ma'arifa din in kai maganar dariƙa da tarbiyya da ma'arifa ce a mu dai iyayen wafi su ilimi ba malamu ba a fi su ilimi ba ba mu taɓa jin irin wannan abin da kake faɗa ba to mu dai muna nan inda iyayenmu da kakanninmu suke ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير واذا قيل متبعوا ما انزل الله in aka ce musu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar ko na zahiri ko na baɗini din zahirata na baɗinata sai su ce a wale wa zaki na mutum manzala kalu wa zaki na mutum manzala kalu bal na tuma ma wajen na da aba ana sai ta a'a mu dai abin da muka tar iyayenmu da kakanninmu suke bi shi za mu bi Allah ya ce to wai iyaye da kakannin a walau kana shaytanu yatuhu ila azabis sa'ir yanzu za su bi iyayen nasu da kakanninsu ko da iyayensu da kakanninsu ragamar hannunsu tana hannun shedan shedan ne yake jan su sai su bi su tafi wuta ai in alheri ya zo gaskiya ta zo sai ka bi kurum ba za ka ce mu dai iyaye da kakanu kaga manyan kasar nan yanzu wanda muke da su dinnan gwamnoni nan duk ba su gaji gwamna ba kowa shi ya fara yin gwamna a gidansu amma ko kowa bai ce baya so ba in alheri ya zo kai kawai in alheri ya zo karba kai kurum
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور amma duk wanda ya ji wa'azin nan ya sallama wa Allah ya zama musulmi ya bar dodanni sannan ya ji wa'azi ya sallama wa Allah ya rabu da kowa ya kama Allah makamul imani kenan sannan ya ji wa'azi ya sallama wa Allah ya watsar da komi wa abdullah la tushriku bihi shay'an to wanda ya zama haka ya kai makamul ihsani kenan al ihsanu anta abdullahi ka annaka tara wa wajhi wajhu lillahi duk wanda ya miƙa zatinsa da komi nasa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana maqamul ihsani wato wa man ahsanu dinan mimman nasara wajhu lillahi wa muhsinun wattaba millata ibrahim hanifa wanda yake maqamul ihsani din nan ya wuce jazbu jazbu ra'ayka ka ban qala hadha rabbi kawar bazin qala hadha rabbi shamsu bazikatan hadha rabbi hadha akbar har ka komo wajjahat wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma amil mushrikin ka sallama komi ka rabu da komi ka koma ga Allah ka sallama masa wanda yayi haka yana maqamul isani ho muhsinun wannan faqad istamsaka bil urwatil wusqa igiyoyi ne wannan tuka ɗai ɗaya wannan ku tuka biyu biyu wannan ku tuka uku uku to in ya kai igiya ta kai tuka uku uku ɗin ta fi kowace igiya kwari duk wanda ya zama haka ga muqamul islam yana da shi ga muqamul iman yana da shi ga muqamul ihsan yana da shi in ya hada waɗannan guda uku faqad haqiqa istamsaka ya riko bil urwatil wusta da igiya mai kwari wa ila llahi aqiyatul umur ko kai tarbiya kai wusuli ko baka yi tarbiya kai wusuli dole za ka koma ga Allah gara ka koma a cikin lokaci ma akan ka ko ba sai da ka mutu za a koma ga Allah kai tarbiya koma ga Allah tun kana da rai ya fi maka akan ka koma bayan ka mutu wa illa aqibatul umur karshen lamari dai kowa zai koma ga Allah ne ko ta hanyar tarbiya ko ta hanyar mutuwa ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعكم فننبئكم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر يا رسول الله دو وند كافر wato na farkon kenan wanda yake mukabara da islam wanda ya kafirce ya ki bin Allah ce shi dodo zai bautawa kada ranka ya baci akan kafircewansa na biyu kuma kufranun ni'imati duk wanda ya butulce ga ni'imomin Allah da yawa suna jibgece shi ba zai ɗiba ba ya butulce kenan to shi ma dai karka damu da sha'aninsa fara yuzin ka kufuru wato butulce wasta kada ta dame ka ya rasulullah ha kuma wanda yake yake ba zai kau da hijabi din ba shi ma kada ya dame ka kar ya bakanta maka rai ya rasu da man kafara fala yuzin ka kuro ilaina marji'uhum dukkan su guda uku makoma su zuwa gare ni ne wanda ya ki barin kafirci ya ce shi zai rika ya ta bautan dodo ko ko wanda ya rike katti musulmi ne mai sallah amma in katti sun sa sabon Allah zai mutu in sun tashi ya bar wata ibada don su ji daɗi zai bari to shi ma zai koma gare mai makamul imani din nan fala ta kuma Allah ahadan din nan ba an dadan ba ahadan haka kuma wanda ya ki suduki wanda zai kai wa abudullah la shiriku bihi shay'an ko ko ya abuduna ni la yushrikuna bihi shay'an to shi ma haka amma shi wannan kufranun ni'mati ne ba kuru muqabil lil islami bane man kabar da yuzin ka kuru ilaina marji'uhum duk za su dawo ne gare mu makoma su tana gare mu in ji Allah kun nabihum bima amilu kowa za mu bashi labarin abin da ya aikata mu nuna masa a fili mu ce masa ikra kitabaka ka fi bi nafsika yawma alayka hasiba ka karanta da kanka ga abin da ka aikata duk gashi a gabanka ya ishe ka hisabi kai da kanka za ka karanta da bakinka ko ka iya karatu a duniya za ka yi ko baka iya karatu a duniya ba nan kam za ka yi karatu littafin ka za a karanta gashi a gabanka farahu in ka kuru ilaina marji'un fa nunabbihum bima amilu za mu ba su labarin abubuwan da suka aikata a zaman su na duniya inna Allah sani Allah alimun bi zati suduri shi yake sane da abubuwan da kira za su ka kunsa Allah ya san komai da komai duk abin da kirjin kowa ya kunsa in kafirci ne Allah ya sani in munafurci ne Allah ya sani in in musulunci ne ba imani Allah ya sani in musulunci ne hade da imani Allah ya sani in musuluncin ne da imani da ihsani a zuciyarsa Allah ya sani Allah yake sani abin da yake so ya gindi نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ بذات الصدور يا هدائي يا ذات الجبل كانت راين ذات الجبل zubar da ciki haramun ne ba shi da kyau amma lokacin da yaro halittarsa bata cika ba da ɗan sauki-sauki amma in halitta ta cika babu kyau a cikin azumi ne ta zubar da cikin to in ta zubar da ciki a cikin azumi kam ai kaga ta za ta sha azumin da Allah bai ce ta sha ba domin da ta bari bayan sallah ne ya zama alhaji guda ɗaya na zubar da ciki amma yanzu kuma ga ga zubar da ciki ga kuma bata azumi to in a mazhabar malikiya ne shan ruwa da ganga ba wata larura kafara ce amma in mazhabar shafi'iya ne sai ta tafiya ɗaya ɗaya na'am to masu neman tajdidi na jaddada musu duk wanda yake neman tajdidi na jaddada masa duk abin da yake hannunsu na shehu tijjan da mukaddamanci da asararai da azkarai da wuridi duk na jaddada musu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya kiyaye musulmi a Najeriya ya kiyaye musulmi a kasar waje Allah ya karya kafirci a Najeriya ya karya kafirci a kasar waje Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah sa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah jikan mu jikin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shi wannan mu da alheri Allah jikan musulmi maza da mata rayi da matattu Allah biya bukatun mu Allah karbi addu'o'in mu da waɗanda suka sa muke musu addu'a Allah biya bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke nema da mu da su Allah ya bamu abinda muke tsoro da mu da su Allah ya kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. طيب